بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا يوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a wannan rana na Lahadi wanda yake 11 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1947 wanda dai da biyu ga watan Nuwamba 2025 miladiya a wannan majalisi namu na wata-wata da muka saba muna karatu cikin kitabu talqin na Muhammad alƙadi abdulwahab al-baghdadi Allah ta'ala ya ji ƙasar rahama wannan majalisi namu na majalisu abubakar ibn abi shaiba muna babi da malam ke magana akan abubuwa da suke suke zama najasa ko ba najasa ba ba mun yi babu filistin ja'i wa adabil ahdaf sai ce babu minhu akhar kamar ya ce babu fin najis ce kullu ma'i'in kharaja min ahadi sabilain najis dan yana magana kan najasa ne duk wani abin da yake ruwar wani ya fito daga ɗaya daga cikin abubuwa guda ɗaya daga cikin abubuwa hanyoyi guda biyu to najasa ne wa zalika huwa al-bawl wal gha'it wal madhi wal wadi wal mali wa damul hayd wan nifas wal istihaba wa ghayru zalika min anwa'il balal yake cewa abubuwan da nake nufi da najasa shine kamar fitsari kamar gahidi wannan bil ahara tunda yanzu yana maganar ma'i ne amma kamar yadda aka sani shi rihi wannan bil ijma' sannan kuma nasi na manzo Allah sallallahu alaihi hadisi ya zo kan wannan saboda shi ma zaka iya sa shi a ciki duk da shi ba ma'i'un bane sannan kuma yayi magana akan al-mafi da al-wadi mun yi magana akan mani sabani na malamai da suke akan mani ya kamata kafin mu dan ƙara ƙara tuna mana tunda na faɗa a wancan lokaci abubuwa da suke zama najasa ko ba najasa ba in kullu a shari'a abubuwa ne da zaka iya kasa su kashi uku akwai abin da yake bi tibai wa shar wannan najasa ne kaman bawali da gayidi wannan dabi'ance wannan wurin kowa kaje na al'ummai za ka same wani abubuwan najasa ne sannan kuma idan ka shiga shari'a wanda ita ma shari'a ya tabbatar da wannan to wannan galibi ba a cika samun matsaloli tare da shi ba ko saɓani sannan kuma sai abin da yake watakila in kana so ka shigar da da majini saboda saɓani da ake da shi kan jini da za mu zo mai magana saɓani ne kaɗan to sai abin da yake kuma kada urifa najasatuhu bishar ta hanyar najasa ne aka san cewa kaza najasa ne shi din abin najasa ne kamar almaziyu misali wannan ba ba lalle a ce dukkan al'ummai da suka haɗu cewa wannan adabi an ce wani abu ne na kazanta ba amma najasa wato shari'a ta riga ta zo ta ga mana cewa wato mutum ya wanke gabansa kuma inda ya taba kuma a wanke din shi kansa kamar inda ya magana kuma kan jinin haila shi kansa cewa wato a wanke to sai kuma abin da yake shi ba da shari'a bane da ɗabi'a ne ɗabi'a ne to wannan galibi ana ake samun saɓani saboda ana samun bi tsibai wa shar in kun je kun sharhi da mai at-talqin na al-mazari yayi za ku je ya kawo yace akwai wanda suke bi tsibai wa shar da kuma bi shar sannan kuma bi tsiba to shi wannan galibi wanda yake a ɗabi'a ne wannan galibi wani lokaci ana samun abin da kamar da a shari'a ma ana samun wani abin da zaka ga shari'a ta kira shi da rijis amma kuma a zo ana tantama kan cewa wannan rijis da za ce ma'ana wuya ko kuma ko kuma hissiya amma magana kan kan wato kan kan giya so idan ka iya rarraba wannan zai sa ka fahimci inda ake da iya tacewa za a iya samun sabani to a wannan babin ne magana shi mani ya zo magana mani mun yi magana mai tsawo kan wannan abin da yake shi mashhur na mazhabin malikiya ko kusan ma ji lokacin mazhabin malikiya suka tafi akan shi shine wato shi maniyi najasa ne ibn abdul bar yana cewa shi yana mamakin ma a cikin al-sitka da shi yana mamakin mutum ma ya ce shi wannan ba najasa ba shi bani ba najasa bane bayan duk mun riga mun yarda cewa duk abin da ya fito abin da ba baliyin fito najasa ne to dan me yanzu a zo a ce kuma bani shi ba najasa ba najasa ba inda shi ibn abdul bar wasu daga cikin suna kafa hujja da wato asarai da yawa akwai asari da ke ce muwatta da ake ruwaitowa daga daga daga Umar ibn al-Khattab cewa akwai lokacin da ya je aljarf da wani guje na Madina da ya je sai ya sai ya tuna cewa ko ya gani alamar cewa ya mafarki to da ya je sai aka ce shikenan sai ya wanke tufan da wani dan gefen tufan kaga wannan yana nuna najasa ce a wajen su kenan akwai ruwaya daga Abdullahi dan Umar wannan bangaren su kenan akwai kuma wasu daga cikin sahabbai da suke ganin wannan ba na kisa bane Abdullahi dan Abbas yana cewa ma huwa illa kal busaq wal wal mukhab wannan shine ra'ayin wasu daga cikin manyan magabata kuma wannan shine ra'ayin ahnaf da yawa daga cikin malamai irin su Ibn Taymiyyah suna cewa tunda Aisha take tace tana tana tafriquhu tana kankare shi tace da ibn tamiya kace to hada min khasa'is almustaqdarat da abin da kace ana kankarewa to ya kamata ya zama daga cikin abubuwan da ake injamin sa ne amma abin da ke najasa ne gani daga ci abinci wannan ya daga cikin abin da ibn tamiya ya faɗa so magana ce me me wannan wacce take akwai sabani me me zurfi akan haka amma dai zan bar muku ita a ji a sake dubawa wasu suna shabbaha shi da albaiba shi mani din wato kamar kwai to kuma kuma kwai ai duk da haka wannan ba zai ba zai halale ba zai ba zai kawo wato maganin sabanin ba saboda ai kwai huwa tabu'un li li li li li sahibi albayda aw li sahibati albayda ita dabba li dabbati albayda in ana ci to shi ma ya zama ya zama bai da ba najasa ba in ko ba ci ya zama najasa ibnu ibnu umar da daga cikin ake rubutuwa wajen sa shi na faɗan wannan magana din saboda haka sai aka yi magana wace wa zamul haidi wan nifas da jini jini na haila da jini na nifasi na biki da al-istihaba wa ghayr zalika min anwa'il balad duk abin da ya kama da wannan na dan goga na damshi da ake samu musamman a gaban a gaban mata wannan duka suna cewa wato ya shiga cikin abin da yake najasa albalal akwai sabani wajen abin da yanzu ana iya kiran shi ko albal ko al-ifrazat da wani lokaci mata suka yi ba sani ba wancan sati wancan watan mun tattauna wannan matsalar a tattauna ko to bari ta shi ba mu wuce kai rule kira mu wuce a wasu daga cikin malaman malikiya akwai wanda suke ganin silati kiyasin sa da akan zufa al-arq kaga wannan su ai ba ba najisa bace sadaka akwai sabani akan wani lokaci abin da mata suka yi bacci su dan tashi su je dan fidan shi a gaban su wannan naqib ne ko kuwa najisun ne naqib ko kuwa a'a in misali muka ce naqibun ne to ba dole ya zama najis ba wato kawai kai ne in ya fito maka shikenan zaka je kai kai sallah kai annabin kai kai alula amma dan inda ya taba da kuma inda ya taba bangaren jikinka haka sauransu ba sai ka wanke ba amma idan aka ce ne aka ce hadathin ne kuma naqib ne to bayan cewa in ya fito sai ka je kai alula to kuma sai ka je kuma dole ka wanke wannan wajen banda ya warware maka Allah da ya kuma ya zama najasa ina fata an fahimci wannan akwai magana na malamai kan wannan masalar da yawa akwai sabani akwai Imam Shafi yana cewa ba shi wannan ba ba naqib bane a wajensa Imam Shafi yana ganin irin wannan al-ifrazatin ba ba naqib bane kuma riwaya ce daga Imam Ahmad shine zabin Ibn Hazm al-Zahiri yana cewa wato wannan ba naqib bane dan abin da mata kan gani haka da danshi wanda an tabbatar ba baya cikin bawali ko gayidi ko kuma wata wata kudura da take nuna alaman alaman alaman wato hailan azuwa a suna ganin wannan duk baya wato naqib abin da ke wurin alula wato kawai in ma sun gani kawai zai sallan su an fahimci maganar su anan ibn taymiya shi kansa ya yi kwangwabakon baya da magana guda biyu akan wannan galibi dai hujjan da suke kawowa shine umumul balwa sun gina shine akan albaratul asliya ko san imam shafi da da ba abinda ake kira da ishab a cikin matabinsa a bar abin akan cewa a wannan wani abu ne da yake yawan maimaituwa ya kamata inda inda yana yawan maimaituwa a san hukuncinsa mazala ya bayani hukuncinsa to amma bai aka yi bayani ba sai aka shiru to kuma shiru shari'a ta yi shiru ba ta manta ne ba sai sai suka ce to kaga wannan yana nuni zuwa ga cewa bai kamata ya zama an warware alula ba tare da ana da wani yaƙini ba ina fata an fahimci su audio dan wani lokaci in baka fahimtar illa din wani lokaci sai ka ga yana baka wahala wani rike karatun amma su malikiya su a wajen su ba wai da abin da ya fito da abin da ya fito kawai inda ya zama khariji ne kawai shikenan kharij min as-sabilain idan zaka ce kullu ma'in kharaja min ahadi as-sabilain shi kuma al-ifra wannan ifrazat ko al-balal din ai shi ma kharij ne magana mafi inganci shi irin wannan albalal din inda har an tabbatar fitowa yayi ba tsatsakowa yayi ba in tsatsakowa yayi to sai a wannan masalar sai malamu suka kiyasa sa akan wato al'araq gumi to wannan in tsakowa nan bai da matsala akwai wanda za ku ga suna tambaya za ka suna cewa wato shi kaman suna tsammanin zufa ne ya haɗu da yanayin duhun wannan wajen da saƙo ne wajen sai ya zama wato yanayin kaurin da zai yi ba kaurin da zai a sauran bangaren jiki ba saboda haka wani in ya gani tsammanin wata in ta gani za ta tsammanin wato wani abu ne ya fito mata in ta san irin wannan ne to wannan ba na kai bane gaskiya amma idan fitowa yayi to gaskiya wato ba ba dole bane dan a ce in abin ya fito sai zama najasa ko da maganar a ce najasa ne ko ba najasa ba wannan yana buƙatar dalili to amma dai wannan lalle za su saki Allah saboda wannan amma a ce wannan najasa ne to gaskiya wannan yana buƙatar yana buƙatar dalili shi kansa abinda wato aka tabbatar da ana yawan tana yawan gani na al-qudra da al-sufra kun suna cewa la na'uddu al-qudra wa sufra shay'an saboda haka wato abinda suke magana idan sun ga irin wannan abin da ke faɗi fatsin wannan ruwan lokacin da haila ta gabato to alama yana cewa sai a fara gyara waje in kuma wani lokaci an gan shi lokacin da an yi daga an yi tsarki shi ma wannan ba za a kai wani izina da shi ba ina fata an fahimci abin da suke magana to yanzu zai ci gaba da yin magana akan addima yace wa dima'u kulliha najisatun min insanin aw haywanin lahu nafsun sa'ila tajuzu salatu bi qaliliha wa la tajuzu bi kathiriha illa dama al-hayd fa fihi riwayatan yace jinin nuka duka a wajen malikiya duka wannan najasa ne na muna maganar jini ne ba fa jini mai hada da ruwan ciwo ba kar ku hada abun nan hadawa akwai matsala yanzu muna maganar jini kuma jini bil akhas jinin haila wannan shi haza mansusun alai mazalla ya faɗi cewa lalle a wanke shi faksili an kiddam ya riga ya faɗa to amma yanzu su kuma ragowar jinin jinnuka an ilhaƙi su ne da wannan abin da aka yi nasi a kansa ci shi kuma shari'a ka san ba a raba abu mutamadilai ne ka ce wasu na da bambanci sai in aka dalili eh shi shari'a in ta zo ta hana ka abu ta hana ka ma'anar abin ne eh saboda kada abin da ma'anar jini shi ma zai dauka ya zama wannan wannan jini din saboda haka sai yace wadda ma'u kullu kulluha najisatun min insanin daga mutum ne aw haywanin ko daga dabba ne lahu nafsun sa'ila wanda yake da wato rai mai gudana yanzu yanzu kuma za ku manta ma ma da lahu nafsun sa'ila kamar irin su kuda da sauransu wannan duk sun fita tajudu salatu bi qaliliha idan an samu jinin dan kankani to ya halta ayi da kadan wala tajudu bi kathiriha bi halta ayi da mai yawa ba suna kawo kadan da mai yawa saboda da abin da ke da usul ihtiras ba su a kadan din malam malam malikiya sun dan suna sun dan tattauna wajen yadda za a kaddara amma dai abin da dai suke in dai misali jinin dan adam ne malam malikiya kusan duk sun ittifaki akan cewa in ya zama damun ne sa'il yana gudana haka a to wazo wannan bai zama kalil ba an fahimta to amma wajen cewa za a kaddara menene kalil ne ba kalil ba wasu ka ce ya zama miqdarul dirhamul baghli ba ya san dirhamul baghli ina yanzu yanzu ku ba ba ku harkan wato dabbobin nan su ja kai da sauransu duk in birni ku in aka dan duba haka a dan kusa da hantsan su za ga wani wuri yayi kamar kwandala eh wakace yawwa kafa gaba ta jaki za ku ga wannan to wannan shine abin da suke magana ko alfadari ko jaki suna da shi to wasu kaddara shi da haka wasu kuma suka kada shi da da alhinsa yatsa to duka wannan dai wato takalibi ne gaskiya ba wai abin nan bane abin da ake magana dai jini wanda yake dan kankani kuma lokacin kan sha bamban akwai wanda zaka gani shi yana hudda dai mahauci ne saboda haka yanayin da ke hudda musamman kun san adamul masfu shi ma yana cikin abin da ke masus alai har kuma ta banda jinin haila akwai adamul masfu shi wani yana daga cikin abin da yake masus alai da akwai magana cewa wannan ita wato rijis ne ma'ana wuya ko rijis ne hissiya amma dai da yawa malamai sa cewa ma'ana wuya ce hissiya ce in ya taba ka wannan ya fallata maka lokacin da kake yanka dabba fudin nan to wannan dukan sai ka ji ka wanke shi to sai suna magana in kaɗan ne kawai ɗan tallatsi ya maka ko kuma ka ɗan ji ciwo ne haka ɗan ɗan dinga ɗan miki haka wannan idan kaɗan ne to shi kenan wannan za ka iya sanda da shi saboda mai saboda usul ihtiras in mai yawa ne to wannan suka ce sai an je an wanke shi shi kanshi wannan yawa ɗin ta kanta in za mu yi mazhab na malikiya a imam malik a cikin watsa akwai lokacin da ya kawo ya kulla baita guibi akan arwa'ab haƙo wani lokaci akwai bace tsakanin jinin da kai kai fito maka da kuma jinin wani da ya taba ka ya kawo asarai daga su sa'id ibn al-musayyib da wasu daga cikin su da ire-iren su haƙo na kama su su ma fita su je su wanke su yi haka su wato su tara wani abu yana zuba kaga da gane wannan asa'il ne za a je a wanke idan aka je aka wanke sannan kuma a dawo in an dawo bilayi za a yi ko isa inafi za a yi bilayi ko isa inafi to a bari sai mazo za za mu duwa da sallah ko ma ji a duwa muwadda ai ai hadisan hadisan baya ba ba nisa yake ba ba nisa yake ba in kuma farfaro za ku ga mali ya kawo malik uslubin sa uslubi ne imamul bukhari imamul bukhari a wajen imam malik ya dauki ya koyi tarajum na tawbibin sa malik duk in ka ga tabibi to akwai wani abu akwai takakkiya da yake yi galibin yayi tabibi ko yana mai ilaki rafi ko wasu abu kaza ko kaza ko kaza ko kaza sai ce illa damal hayd sai dai jinin haila fa fihi riwayata ni akwai riwaya guda biyu daga Imam Malik akan cewa kadan din sa kadan din jinin haila wannan ma'fuun anhu ko ko ghairu ma'fuun anhu Malik yayi taraddudi a wannan magana a wannan ba a wannan babu amma dai idan aka duba yanayin makasi na shari'a ita ma ya kamata a ce mata wani abin da ke kaɗan saboda wani abu ne da wani lokaci ba sa sani wani lokaci ba sa sani ya ɗan taɓa ya ɗan gogo wani abu wani abu na tafa ko wani abu sai da kaga ɗan kaga alama sai ka musu magana to kaga in aka ce za a haka ta je ta gama sallanta bayar Allah kuma ka ce ta maimaita to a shigo cikin wato fadin falalan ubangiji da afuwarsa kuma ku lura da kyau gani wani lokaci duk fatawa in ya kai kawo tsakanin abin da yake da wahala da abin da yake da sauki ba wai nasi ake da shi kai tsaye ba ana da nasi shikenan amma ya zama to gwara ka dauke saukin saboda wannan sauki shine yafi dacewa da shari'a sauki wannan shi yafi dacewa da shari'a to akwai sun yi sabani amma akan akan har sahabbai ma sun yi sabani akan jini wanda ke garwaye da da ruwan ciwo alqaihu ko asadid wannan Imam Ahmad ana tambayin shi cewa kana cewa jini na jasa ne ko kana cewa alqaih ko aljini duka guda biyu ake tambayin shi suke cewa addamu wal qaihu indaka sawa da jini da ruwan ciwo amrai ne a wajen ka wajen cewa najasa ne ko ba najasa ba sai ce addam lam yakhtalifu nas fihi yace jini jini ba a yi sabani a game da shi ba duk da yanzu akwai dan sabani amma dai ina son kusan wato da can yana da wahala kusan har yanzu ba ina ta ina ta in ba talan musat da wasu cikin malamai ke yi ba na wasu nusus ina ta son in ga a cikin magabata akwai wanda ya taba cewa jini ba da kisa bane domin wani lokaci bari mu gama wannan magana tukuna sai mu sai za mu dawo kan wannan masalar ita wannan masalar cewa jini akwai ijma'i ne kuma ijma'i amma Imam Ahmad ya cewa shi ijma'i ne sahabbai sun ijma'i wanda kuma dama ijma'i sahabbai da dama shine mutabar kuma shine munzabit wanda zaka iya zaka iya wato yi masa ka'ida amma duk wani ijma'i za a zo a ce daga baya da lokaci suka baki ne ba lalle ya ya abin nan ba to amma shi alqaish akwai sabani na malamai magana mafi inganci alqayh baya cikin najasa ko ma yana cikin najasa to dama akwai usul ihtiras to balle ma dai magana cewa yana cikin najasa wannan magana ce wacce take tana bukatar dalili me yasa muka ce baya ciki baya cikin najasa saboda umumul balwa alal bara'at al-asliya mai akhadhi da wannan asli ne imamu shafi'i al-istihabun nan cewa wato a bar baqa'u ma kana ala ma kana a bar abin da da can haka yake kuma shari'a ba wai mantawa ta yi ba ta bar shi bata ce mana komai akai ba kuma wannan yana yawan faruwa sabon nan ba wai wasu yan masu kuɗi ne ba ba sa kurzinewa balle ka ce wai su ba sa jin ciwo to kuma haka ya rika yawan faruwa kuma ba za a taba samu a cewa wai gashi ba za a ce kai kuna fa a najasa ai kai ka san wannan ba shine nashi da shari'a ba shari'a da abin da take ta fantsama tana yawan faruwa za ka to kawai ta kawai ta zama mulga an an shari an tare shi um to um ruku jini akan cewa galibin malamai ko kuma kusan ijma'in malamai kan cewa jini najasa ne to jinin wanda ke shahidi fa ko wanda yake ya ya wato ya ji ciwo jinin ma yana kwarara masa ko ko wanda yake ya hatsari wannan menene hukuncin jinsa shi wannan kaga wannan na daga cikin abin da wasu suke dan samun wannan sabanin suke cewa to tsakanin kan jini akwai sabani shi kuma wannan ba ba shi ne asalin matsalar ba wannan far'i ne shi yanzu ana maganan jini ne wanda kai ne jini ke maka gudana daga daga jikinka shi kuma wannan baya lazamta kuma dukkan jini kamar yadda wasu irin su Muhammad bin Ali Shaukani da su Shekul Albani Ibn Itami suka yi tsirari suka mai ta zama wato shine ba shiga ba fita suka bibice ta to damu shahid da ire-irensa akwai sabani wajen ahnaf suna ganin wani abu ne shi ya tsarki ko taba kai ko fallatsan maka yi ba ana cikin yaki kawai wato aka fallatsan mishi jin ya fallatsan maka kawai nan babu komi kawai ba sai ka wanke ba wannan shine ra'ayin ahna hanabila su ma shi mana wannan ra'ayin su kamar da na gani al-insaf mai littafin al-insaf na ga ya kawo ya kai daga wajen su amma mu malikiya mu gaskiya duk abin da ke da musa'il ne za ka su in dai yana gudana su su ne da sani a wajen su shi yasa ma su ba su kawo ba su ta'arudi akan wannan misalar ba saboda su suna nan akan asalin maganar su na cewa wato duk wani jini mai gudana to wani jasa ne ba ba maganar da jasa ba shi za ka suna kawo shi an ana maganar limanci limaminku ya ji ciwo an boko haram din nan su zo sun sa alburu sai sun daga-daga da shi yadda suka ma jafar to da ya ci gaba da yin sallah a lokacin nan za a bi shi ko ba za a bi shi ba yadda mu a malikiya wa mu galibi karaha muke fada saboda me saboda shi a dole da sai sallar shi ba alaice imam da limami wanda yake akwai najasa tare da shi ko kuma akwai wato addamu sa'il shi ma wanda a wajen malikiya najasa ne wannan su suna cewa ne kara al'abdal wa an samu wani shi kenan sai a wanda to daga wannan ne su kuma wanda suka kawo rikicin jini najasa ne ko ba najasa ba a wannan zamani su Muhammad ibn Ali Shaukani su Shaykhul Albani sai ibn Uthaymeen suka dauko wannan sabanin suke tsammani ita ce wancan sabanin gaskiya magana jini babu sabani tsakani da Allah wannan sai abin da suke kai na sabani Muhammad ibn Ali al-Shawkani ba wannan ita ce kadai maganganun sa da su Albani suka bi shi ba amma kuma aka yi bincike sai a gani kuma ba su da salam a kun san ai mu daga cikin abin da muke yi makan mu da bai bace makan mu da ita muna cewa wato nassi na mukamci ta mukamci shi akan mahanga na magabata na gari magabata ala ra'sihim sahabbai to wani lokaci ahlus sunna wal jama'a Allah saka musu da alheri garin san lallai kitabu da sunna to sai a manta da janibi ko fahimtar sahabbai wannan kuma yana jawo ana samun kuskuren fitawa ba wato ba karami ba shi ya bayu shakul albani kaji wasu daga cikin malamai suna zungure shi akan azumin ran asabar za ta sumu yamma sabti saboda ta kokarin za a tsaya ne akan nassi kuma ana tabbata a ba kai wahala wajen ai tawfiki nusus din amma kuma bi ma'azilin an fahimi salafin umma shi kuma abu da imamu shatibi yake faɗa in ka je ka duba cikin muwafaqat ɗinsa yace idan ka gani nassi ya zo ko da a fizge ya gaya maka ga ga abin da ga nas ga wato wajahin nassin amma kaga sahabbai duka sun saba to ga mai hankali abin da ya kamata ya fahimta shine an yunazzala sani'uhum manzilal bayan والتفسير aikinsu yanzu yana gaya maka yadda za ka ɗauki wani nasi ne ka aiki da ita kaga ba hautowa muka yi wai nasi wai aikinsu ya kawo alal nas ba amma su su ne suka yi mushahadan wahayi su suka gani ai misali kai ne kake huda da wani malami sai ya zama a wani wa'azi da yake zuwa irin towa da yake zuwa can wani gari ya faɗi wata fatawa wanda ba a kyautar fahimta ba sai yan garin suka dauki fatawan wato da fadinta kai kana dama ka lokaci a ba fa haka yake nihi ba wannan fatawa muqayyada ce sai ka aka samu sahabbai duka sun ijma'i kan abu to wannan wajen wajen a'immatul mazahib duka ai dole a sakko ai taqyidin nassi am nassi mutlaq ai kuma takhsisin nassi am da ake zuwa na sahabba to wannan yana daga cikin abin da wani lokaci ake samu mu kuma bangaren ahalus sunna muna samun kurakurai ba na ba shine shi kadai ba zaka ga wasu suna itlaqin cewa takbiratul ihram takbiratu ayyam tashriq wannan kababai da ake yi bayan na layya bayan an kabbara bayan an sallama sallah zaka ji a shekul albani wannan ali hasan al-halabi sannan kuma ka je can gaba Muhammad Sadiq Khan Al-Qannauji in ka je can gaba Muhammad Ibn Ali Shawkani duk sun ce wannan wannan laysa alaihi atharatun bil ilm ba dalili kawai babu kawai babu dalili babu dalili ba wai babu wani nassi akan sha wata rana ina karanta littafi da Al-Halabi ya faɗa Ibn Taymiya yayi nakalin daga Ibn Taymiya Ibn Taymiya cewa wannan ijma'i na sahabbai wannan aikin sai Al-Halabi ke cewa ce wannan babu dalili akan sa da ai kaga wannan inda ma ujita min qibali min qibali hada in ba amma in ba haka ba a ce maka sahabbai ba wanda ya sabani kuma kika je ka samu ka gani akwai sabani to in dai babu sabani wani yana gaya maka cewa to wannan ko baka samu nasi ba to wannan nasi saboda wani abu ne da ake da hankali zai shiga ciki to balle wannan akwai nasi tsakanin daga Ali bin Abi Talib akwai nasi akwai wato asari ingantacce daga Ali bin Abi Talib akwai daga ibn mas'ud akwai daga abdullahi dan abbas akwai daga abdullahi dan umar akwai daga umar dan khattab kuma wala yu'lamu 'an as-sahabati fi dhalika mukhalif fa yujra madar al-ijma saboda haka wannan ya daga cikin abin da na kawo ka misali ne saboda ka fahimci wani wani abu da zaka gani a ce wai ai kitabu da sunna to kitabu da sunna daure kanka da fahimtar magabata in sun yi sabani to shikenan ba magana ɗaya da kashi su zama hujja magana ɗaya kana ma iya kai ma fara da taka maganar in ya cancanta ka farar ba wai na face a farar ne ba in ya cancanta eh wani lokaci za ka ga kowa yana da ai ai mufradat dinsa yana kawo wasu abubuwa a ce wannan magana Imam Ahmad shi kada ya ka fara sani ya faɗa wannan eh to a lai sabani ne saboda haka da aka yi sabani aka ga maganar kowa kowa sai ya zaba Imam Malik ya da wannan abubuwan shi ma ya da wasu abubuwa za ka gani shi kadai ne ya fandare a cikin malamai ya faɗa saboda mai saboda a cikin abun dama akwai alkhilafu fi sa'iq to magana jinin nan gaskiya tsakani da Allah ba musan wani wanda ya saba ya cin sabai ba eh amma dai magana ce ta bincike idan a cikin yan uwa akwai wanda yake jin cewa ya taba tsayawa a cikin wani wani sahabi da ya taba cewa jini ba da kasa bane to fallit fallit ana bi bi shay insha Allah ta'ala sai mu karba amma dai ni ban taba ganin wani wani malami da ya faɗa da ya ce sallin ga sahabi ba sai dai abinda wani zai je kawai a taka mukame wannan sabanin na su adamu shuhada da kuma adamu sa'idu kaje kaje ciwo wanda duk wannan ku kun san ba shine asalin maganar ba wannan far'i ne reshi ne amma asalin ji maganar jinin shi ake magana to shi jini kuma akwai nasi akan sa akalla jinin haila wannan nasi ne kuma jinin adamul masfuh aw dama masfuhan shi ma wannan kaga wannan wannan nasi na ganin sai mu ci gaba da da
akwai wata magana da wani suke cewa kamar malamai ne suke cewa arrawi adira bi marawa na shin ita ma za mu ɗauke ta irin wannan siyakin shi ma eh kasance idan rawi ya rawaito ya fasara yawa shi kuma ya sabawa kamar ruwaya ta shi amma fasaran ya zama kuma fasara ce wacce take za za a sallama maka na dan wani lokaci ana iya yin zuwa kaga fasara ko kai ba a sallama maka ba yanzu kamar Sheikhul Albani wannan ai kaga wannan uh, azumi na na na asabar din kaga ya kawo ya yi kokarin ya kawo wannan ihtijaji da wannan abin da ka faɗa ya daga cikin abin da ya kawo amma ba a sallama masa ba ba a sallama masa ba wannan hadisi akwai wata wani lokaci da insha Allah in dai akwai munasaba ko kuma dai ne dai abubuwa da faɗi ana dan bukatukan insha Allah za mu tare mu tattauna kan wannan masalar insha Allah sai ce wal abwabu ala thalathati abrubin mafitsari iri uku ne ya kasu kashi uku akwai baulu haiwanin muharram muharramil akli Ah, fitsarin wanda yake an haramta a ci shi da abin da aka haramta a ci shi to da fitsarinsa da kwansa in mai yin kwai ne da cinsa dama da magana ci ake yi da kuma kashe shi babu babu dalili kawai haka nan mutum kai ba wani cutan kai zo zai ba kawai ka kama ka je ka ta kashe shi to wannan duka ana duka malamai suna cewa wato ya kamata a kiyaye dan wani lokaci za ka ga abin da malamai ke kawo wannan wanda da kawo da karshen nan kamar kwado kuma kwado ai ba wai matsalar ba magana ce ta cin shi ba Ah, shi kansa an hana kashe shi ne to shi ma wanda kamar a ce ka kaci shi ne to har tashrifi da ake na likitanci in dai ba abin ya kai ne tsakanin ana buƙatan a kiyaye wani abu na ɗan adam ba to yanzu an samu tazahumul hurumat hurma na ɗan adam muqaddamun ala hurmati sa'irihi min- min dawabil ardi an fahimta shi ma wannan kuma a wasu wajeje ne kawai ake amfani da su bitaqin dayyiq ba wasi ba ko kuma ya zamana shi ba zai yi a kiyaye jinsin jinsin ah, wato kwaɗan ba sai an samu guda ɗaya an ji an fafeɗe shi to da kaga yanzu su- dan ayi dan ayi muhafaza akan shi wannan species din da dole a je a samu guda ɗaya ko ta kashewa za a yi to wannan kaga wannan ah, abubuwa tsari amma in ba haka ba kaga zai zama kashe shin ba zai zama ya ya halatta ba in muka in a- a- watakila in idan ya yi mana wani babi kan magana wasu abubuwan ci abubuwan ci shi ma akwai wasu abubuwa fa da yawa a ciki wasu abubuwa da mutane da yawa suke kawowa na ci za ka ga ba wai na ci ake da shi kai tsaye ba amma dai ana ta saɓani wajen yadda ana ilhakin su ba muna magana ne a nan ba amma dai in an wata munasaba ta kama mata tauna almuhim dai fitsarin wanda ke abin dabba da wacce ta aka hana ta- aka hana a ci ta to ita ma wannan fitsarin ya zama da jasa to kaga bil ahra ka shi kenan in ya ya fara da karamin to babban ma ya shiga wa maulu hayawanin makaruhil akli dabba wacce take makaruhi ne a ci ta to fa huwa makaruh shi ma jinin makaruhi ne wato in ka sa musahabi ne in in wani jinin ya fa- wato maulin ya fallakan maka ka dan je ka dan wannan ka ka sa ruwa wa maulu hayawanin mubahil akli amma duk wanda yake fitsari wanda yake ya halatta dabba da ya- ana iya ci to shi wannan ba- bawalinsa halal ne wato abinda muke ake magana shi ne in ya taba kaba sai ka sa ruwa ba amma in ka je wato gafin sa ya dame ka shikenan wannan kai kuma kai ka biyo amma ana magana magana ibada ce yanzu fa huwa tahirun mubahirun shi wato mai tsarki ne kuma halal ne illa an ya'rida ma yamna'uhu sai dai idan in ya bujiro mu abinda zai hana shi ya- wato zai ah, misali ya zama yana yana yana hudda da abin na na najasa kamar dabba idan take cin kayan najasa to yanzu kaga in ta yi kashi ko wani abu tunda an riga an san da ita jallala ce to ita wannan hukunci da daban suna cewa in ana son ta dawo asalin hukuncin ta na asali sai a dan killace ta kamar agwagi galibi agwagi su ne masu wannan karanta a misal an yakuna gidau zalika alhayawan najasa misali a ce shi abinda wannan dabban yake ci shine najasa aw galibu ko galibin abincinsa tun ana so da akwai yadda ake yi sai a tsarkake kwana nawa ne su likitoci ke fada masana wanke likitoci masana harkan dabbobi kwana uku ne ko kwana uku ana sa ran aka kwana uku shikenan a'a ba fa muna ganin shari'a yanzu ba kwana uku ana sa ran duk abin da dabba ta ci na karanta shikenan in ta kwana uku aka bata wani wannan abincin shikenan ya juye ya canja eh wannan sai an abin da ko ina likitan nan namu shi bai bai zo ba yau eh to ai ta jijin to bari bari muna da lokaci ko to to ah sai ce wa ajza'ul maita da wasu bangarori na wato mataccen abu kullu ha najisa dukkan su najasa ne to shi illa ma la hayata fihi sai abin da bai da rayuwa a cikin jikinsa dama can ka sha'ari kamar gashi wasuf da kuma gashi jiki na buzu na na masu dabbobi masu buzu a jiki buzu a jiki kamar tinkiya kamar akuya da sauransu su ne masu asuko walwabar da kuma dabbobi masu gashi irin na irin na raƙuma raƙuma ko kuma zomaye da sauransu wa kullul haywani fi zalika wahidun yace duk duk dabbobi masu rayuwa gami da cewa idan sun mutu zama najasa to duk hukuncin su daya kusa akwai sabani sai dai mai iziya ne yake cewa sai dai wato na sai dai wato na annabawa gawaki na annabawa amma sauran gawaki kawai in ka taba amma ana ana magana ya bis ko ratsa musu yanzu kawai na jasa wacce take kawai mukaddara yanzu shi na jasa ne abin yadda wannan wannan akwai sabani ku kusan to kawai mutum yazo ya taba kawai ya taba ya zama na jasa a ba shi zama na jasa wannan kawai dan ka zo ka taba shi yanzu misali ka zo ka ta'amuli da shi ne shi ya zama wani abu na jikinsa ya yi danshi ko wani abu ko ga ruwa da ruwa da sauransu saboda kusan akwai ma hadisi ma da ke cewa wanda yake min hamli hil wudu man hamilahu min hamli hil wudu wa min taghbi wa min ghuslihi al ghusl na'am magana hadisi ne wanda yake wasu da malamai ba sa inganta shi amma dai sina'a hadithiya yaqtadi taqtadi sihhatahu kuma wasu daga cikin malamai sun yi akadi da mabunan hadithu su yi abdullak asana'ani su imam malik da wasu daga cikin magabata to malamai sun yi saɓani akan shi maganar gashi shi ma dai maganar cewa wato da abin da suka mutu sun zama najasa wannan shi kansa akwai maganganu na malamai da ma za mu wuce saboda yanayi lokaci yanzu mai magana kan gashi da gashi da ɗan adam kawai yanzu gashi ya taba dan mutum ya mutu kawai gashi ya zo kawai gashi aka dan ana cikin mata kitso misali nan ce mata ana cikin mata kitso tufkewa nan guda uku da ake yi a sai ake tufkewa anasiya da kuma wato shi aina baba ya fa nasiya shine nan sai kuma goshi nan shi kuma wannan sai a sake shi haka ake yi na'am na zai tsallaci to ka san fa ina janaizan muke eh nasiya inda inda muna da kaho nan kaho zai fito wannan dai inda nan zaka je shi a wurin a nan ne za a samu mace a tafke mata wannan ruwa eh to da yake ni ban taba yi ba sai ya suke ba amma dai haka dai katin yake sai kuma goshi goshi shi kuma wato gaban goshin ta nake magana kenan ba shi shi ma sai a tifke shi karanai ha shi ne na wannan na cewa nasiya nasiya shi ne na goshi shi kuma wannan sai a sake shi yuzdar min al-khalf yawa a uku dai shi wannan ai an bashi an bashi a asalinsa eh an basa asalinsa ai su su san ya ya ake yi nasu ne abubuwan ko akwai allafi bin sa'ad yake cewa shi shi wato shi gashi ma dungungu shi na jasa ne imamu shafi'i shine ya fassala tsakanin gashin dan adam da gashin wanda ba dan adam ba dan adam yana da huruma imamu shafi'i ke cewa to wanda yake da huruma a babu lifi amma sun kaga anan malikiya muna cewa a shi baya ci najasa ba sha'ar da alwabr da asuf shi gashin nake magana ake magana fa ba yanzu ba fa shi magana buzun ba magana buzu gace zai maka magana yanzu shi gashi ne da misali da zaka zo kawai kawai gago ya mutu yanzu shi wannan kaga wannan ma'akul ma'akul ne ma a kadara dai dan adam da ya mutu shikenan kawai sai wani gashin sai ya taba ka ko ka taba shi haka ko misali wani yaro na dan wasa da shi a cikin ruwa haka haka kawai zo kawai sai sama ka a ciki to najasa taba ka ko bai taba ka ba su a wajen malikiya najasa bai taba ka ba kuma wannan shi ma shine mazhabin Imam Shafi yana fasalewa tsakanin gashi da dan adam da gashin da wanda ba dan adam ba Malik bin Sa'ad yana cewa shi da najasa ne wannan saboda shi a wajen sa shi ma ai tare yake da dan adam a tare yake da wato da rayuwarsa ko rashin rayuwarsa amma me wato almazari shine ya kawo abin da ke ganin shine dalilin sabanin shi gashi da matan mataccen abu ne ba yi da rayuwa wato rayuwa wanda take nashi ne kawai shi mawatu ne la hayata fiha shi ash'ar na dan adam so ko kuma da matan shi matacce ne wato yana da magana rayayye ne da matan shi ko da rayuwa ko babu rayuwa ko ko a yana rayuwa da rayuwa dan adam na da yawanci ma ya mutu an fahimci maganar da suke yi idan mutum ya rasu aka binne shi akan yi aka gashi shi na ci gaba tohowa ba ya ci gaba ba ya ci gaba yana ci gaba a kasan ai kasan a ya ya huto ko eh to wannan shine wannan wannan shine ni ma je na ji na ji labarin wani wanda aka yi faru da shi an gashi kuma gashi duk mahasu ma ya ya fito to ko ma dai aka ce wannan su ne magana su ne a su wannan shi ta'ali na fuqaha din mu amma dai ni ba na ganin wannan abu sa daga cikin abubuwa da suke na jasa gaskiya wannan da a sauƙaƙe biya daga cikin abubuwa da sahabbai sun ta ma'amala da su to abinda za ka ga abin ana ta wani ana ta wasa ƙwaƙwalwa kuma harkan nan ya dinka faruwa a lokacin sahabban nan lokacin ma'aiki mazala kuma ya dan kauda ya kauda kai kyale su to abinda shari'a ta muku shiru Allah ku shiru ku je ku jawo mana jaye jaye jaye kuma lokacin jaye jaye duk shi ke dawowa duk marasa gaban marasa baya naku anan ya ce wa kullu haywani ko a ku gyara shi wa kullu haywani fi zalika wahidun al-dalam wa kullu haywan mantawa ne ban ga muku ba to sai abu wannan wanda ke cike da shi akan shi zamu tsaya saboda yanayin abin da ake da shi na sabani ah yake cewa wajludul maita wato fata na dabba da ta mutu kulluha najisa dukkan najasa ce la yutahhiru haddibag dan an wato jemi jima wannan baya mai da ta zama in ta mutu fa da kanta kenan fa an fahimta ba ba ka ba malamu duk ba kan duniya ba ai ya ce almaita ba ya faɗa ba eh an aka bi an yanka mushe je ce ko to ai mushe sunan sa mushe mushe muke magana shi ba malisu malikiya ne yanzu za mu zo cikin wannan bayani akwai sabani ai kuma da ku sani eh a cikin ko akwai lokacin da can Bezile akwai lokacin da muka zo muka muka daura akan wace takarda da muka da na rubuta ban dai ba da ba da takardun da da wuri ba masaliku al-ajal masaliku al-ajal zahiratu ta'aru wani makamancin wannan in kuka duba za ku ga kamar akwai lokacin ina jin can karshe kashi na kawo wannan masalar insha Allah amma dai zamu dan shafa kanta nan sai mu wuce la yutahiru haddiba wato jima in aka yi wannan baya baya tsarkake ta baya bace sai zama mai tsarki ghayra annahu yajidu isti'maluha fil yabisat sai dai idan aka je bi to ya halatta a zo a amfani da wannan wannan buzun ko gafaka kai ko wato salka kai ko wani abu mazubi kai ya halatta ka je ka amfani da shi fil yabisat abin da ke a bushe yake an fahimta abin da ke abushe kamar me kamar wato gari misali aga abushe yake kamar abubuwa dai duk da suke abushe za ka yi ajewa duk wasu abubuwan ka da kake ajewa za ka yi ajewa to shi kenan shi wannan maganan ya kare shi wannan akwai hadisai guda biyu da ake da shi hadisi ne da mashahudi ne za ku ga bulugul maram al-muharrar da sauran littattafai na malamai suna kawo shi kuma hadisi ne tabbatacce ya ba cin asayi haini ashabu sunan muwatta na imam malik da sauran littattafai na abin nan sahih ibn hibban ibn khuzaimah za ku ga sun kawo hadisin hadisi yana da hanya guda biyu hanyar farko da yake da shi shine ta hanyar Abdurrahman ibn Wa'la Abdurrahman ibn Wa'la daga Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas kai tsaye daga manzon sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayyuma ihabin dubiga faqad tahur duk wani wato duk wata fata wata take da can ba a jeme ba daga baya aka jeme ta to ta samu ta samu tsarki wannan hadisin wasu daga cikin malamai sun yi magana tun tattauna kan kan yana da dan illa in su Imam Ahmad akwai magana kan ingancin sa amma magana fi inganci wasu suna cewa Ibn Wa'la Abdurrahman Ibn Wa'la bai ji daga Abdullahi dan Abbas ba amma magana mafi inganci ya ji daga ga wajen sa kamar da malamai da yawa suka haƙƙi Ibn Wa'la Abdurrahman Ibn Wa'la al-Nisri yana da ruwaya daga Abdullahi dan Abbas suna rubutuwa galibi Malik yana rubuta shi ta hanyar Zaid ibn Aslam daga shi Abdurrahman ibn Wa'la daga shi Abdullahi dan Abbas rijaluhu thiqat in ba dai shi magana da ake magana ba za ku ji an ce wa takallama fihi Ahmad wa ghayru ba Muhammad yayi magana kan isnadin hadisi to amma ko da mun ce ma magana shi ibn Wa'la to amma ya zo ta wani hanya za ku ga shine ashabu sahih suka kawo shi ta hanya na Muhammad ibn Shahab az-Zuhri محمد بن شهاب الزهري دقى عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أحد فقهاء السبعة دقى عبد الله دان عباس وانا يا دقى تين أجل أسانيد عبد الله دان عباس فلك مغانا حديث ياتا بشتا وانا فسكر in ba magana da ake da shi wanda baya da tasiri a hadisin ba kan cewa wannan musnad na Abdullahi dan Abbas ne ko musnad na Maimuna an fahimci maganar hadisin na Abdullahi dan Abbas ne ko na maimuna magana mafi inganci asalin hadisin na maimuna ce ammansa khalasa ce ko ammansa khaladan khalasa bitu inta khalati maimuna ko saboda haka wannan shine in kun kada sahih muslim za ku ga ya kawo ya ce abubakar ibn abi shayba da ibn abi umar muhammad ibn yahya ibn abi umar al-adani ya rubuto sun rubuto hadisa su a tasir waya daga ibn uyayna daga az-zuhri daga ubaidullah al-madani daga abdullahi dan abbas daga maimuna so haka suka rubuto kuma wannan huwa hadha huwa al-ashbahu bis-sawab wannan shine abin da yafi amma kauda ma bun ce tsakanin abdullahi dan abbas wannan ya tsakanin ta ne da shi mu mai nama ciki dukkan sahabbai ne wannan ba mu da wata wata matsala in ma shi wato mursal ne to marasil sahaba ce marasil sahaba kulluha maqbula ma sigar sahaba ne balle manya habrul umma al-bahr al-habr irin Abdullahi dan Abbas to saboda hadisin da ya tabbata da dai Imam Ahmad akwai manganu da yake da shi akan shi isnadin wannan wannan hadisi ba magana mafi inganci hadisi ne tabbatacce to an ji wannan abinda wannan hadisin ke fada ayyuma ihabin dubira faqad tahur إذا دبغ اللهام فقد طهر tumi maliki ya maliki ya ce da wannan hadisin bayan ga maliki ya rawaito maliki ya rawaito wannan harwa ce muwatta ta hanyar zaid ibn aslam daga abdurrahman ibn wa'la sai suka ce to su a wajen su taqahhur da manzo Allah ke magana anan tahara ce da take da ma'anar nazafa shi sa ai suka ce anan yajibu isti'malu fil yabisat su a wajen su ka iya zuwa ka je ka amfani da shi a cikin abin da ke yabisat ne kamar wasu abu kwayoyin magani zaka aje ka wasu abubuwa busassu duk ka iya ajewa amma wasu abubuwa da ba busassu ba kamar wato ruwa kamar wato azait mai wanda suka cewa a'a duka wannan karka je ka sasa a ciki su wannan saboda nazafa ce kawai ma'ananta kenan ba wai nazafa wacce take tsahara wacce take ta shari'a ba suka dauki ta akan lugawiyya na ba tsahara lugawiyya ba tsahara shar'iyya ba mu kuma asali mazala in yi magana magana zai me yake gabatarwa hakika shar'iyya iya muqaddama ala al-hakika lugawiyya to sannan kuma akwai hadisi kuma da yazo wanda zahiri kamar yana cin karo da shi hadisin Abdullahi ibn Ukay hadisin Abdullahi ibn Ukay yana cikin musnad na Shafi yana cikin na kitabul umm na Imam Shafi musnad na Imam Ahmad yana cikin sunan kuma ashabu sunan da sun ruwaito shi ana ruwaito shi daga Abdullahi ibn Ukay yana cewa wato atana kitabu rasulullahi bi shahrin aw shahrayn wasiƙan manzala ya zo ya isan mana kafin ya rasu da wata ɗaya ko da wata biyu kaga wani nuna akwai nasi da masuki kenan ko raka in wani ya kaga ya ce maka wannan hadisi an share shi hadha hadisin hadha hadisin mansukh to wannan hadisi na Abdullah ibn Ukaym yake cewa ya share shi yace bi shahrin aw shahrayn manzala yake cewa Allah tantafi'u min al-mayta bi ahabi wala asad to in dai dabba kasawa ta yi to kar ku je ku ku amfani da shi kwata-kwata ma karku amfani da shi ihab haka matsala ya faɗa bai ce al-ihabul madbugh ba wannan wannan wannan shi zai taimaka ka fahimci inda ba wanda fasar da malamai zasu bai ce al-ihabul madbugh ba al-ihab ya faɗa al-ihab kuma ana kiran shi al-ihab ne kafin aje ne an fahimta saboda haka wasu daga cikin malamai suke cewa isnadin wannan hadisin shi ma akwai maganganu na farko da shi Abdullahi ibn Ukaym akwai sabani akan mukhtalafun fi suhbatihi akwai sabani kan sahabi ne ko ba sahabi ba sahabi ba idan ka ga malamai suna sabani akan wani sahabi ko ba sahabi to baka kuma bukata bayan ka tabbatar cewa ba sahabin bane ko ba ka ce ka ce kuma wai sai an sai ka je wai ka ce wai waya wata kashi a tunda ma ga ai gashi ma tunda ana tantama ba ko sahabi ne mai zama mutumin kirki bai da zai zama ana tantama ai ai wato sahaba kasancewar shi ana tantaman sahaba ta kasa ya wannan ku kana cewa ana tantaban sahabantakansa kana cewa ana tantaban sahabantakansa wannan zai zama ya jawo alƙantara to amma wasu daga cikin malamai suna cewa ya ya ya sahabi ne to in kuma muka ce ma ba sahabi bane to amma ai yana yin ruwayan ne daga mashahatu min juhaina wanda su ne kayan kabilarsa wanda sun an ce manzo Allah ya aika musu wanda ba zai kace ba sabai ba duka manzo Allah ya aika musu kuma kace ba sabai ba kuma ko ba me ya tabbatar cewa gashi ma aikin shi ya aiko an tabbatar tunda da an samu cewa wannan wasiƙa wasiƙa ce tabbatacciya yanzu magana a tsaya rashin ta maka Abdullahi bin Bukan bai taso ba shi yasa Ibn Hibban da Sheikhul Albani da wasu daga cikin malamai su suka inganta wannan hadisin ba su ma tsaya sun da aka yi cewa su ba a san abin nan ba ibn ibn Khuzaimah yana cewa ibn Hibban yana cewa a wato yana yin raddi cewa babu zikir babu zikri lafzatin awhamat aliman min an-nasi anna al-khabara mursal laysa bi muttasil yana cewa yana yin raddi ya kula babu yana yin raddi akan cewa mai cewa wannan bai inganta ba yana yin raddi akan wannan duk da shi a wajensa ma ya fi ganin cewa Abdullahi bin Ukayn shi sahabi ne kawai cewa yake yi babu wani matsala sahabi karabi yana da karancin ilimin kan wani abu daga baya je wajen wanda ya fi shi sani ya ƙara tambaya jaddada ko da ya taɓa jin abin dama haka shi Ibn Hibban ya faɗa magana dai mafi inganci gaskiya wannan shi ma ya tabbata wannan hadisin illa iyaka dai yaya za mu yi wannan ɗinsa ya za mu yi taufiƙinsa to kaga su malikiya su kaga kai tsaye sun riga sun faɗi cewa za a iya amfani da shi amma shi wanda yake za a amfani da shi shine ya zama a cikin wato aliyabisat su kaga sun riga sun halatta a iya amfani da shi wasu daga ahlul hadith da yawa sun ce a iya amfani da shi su ma da yawa ahlul hadith aimatul hadith in ba su imamu ahmad ba imamu ahmad kan san dama na ce muku yana da matsala eh shi ma yana halattawa na tana matsalan hadisin shi wancan hadisin yake yake wannan akwai alhafiz ibn hajar al-asqalani da ya magana cewa a'a da sauran wasu daga cikin malamai cewa ya hamlul mutlaq al-muqayyad wannan ayyuma ihabin dubiga wannan dubiga ai wannan muqayyad ne ya kayyade nau'i na ihab da ake magana cewa an samu tsarkaken shi kuma wannan latan tafi min al-maita bi ihabin wannan a sake yake saboda haka to abinda aka hana shine wanda aka tsarka wanda ba tsarkake ba saboda haka magana mafi inganci mutakar wato an riga an jeme wato wani wani wani abu na jikin dabba ko da mutuwa yayi da kansa to wannan ya riga an je me ya riga ya canja tunda ya mun riga mun san cewa na ta sana istihalan istihala tana tashi daga wani hali zuwa wani hali amfanin wannan mu faɗi wannan maganar saboda kun san yanzu masana'antu da yawa ba a hannun mu suke ba galibi ana zuwa wani lokaci ta kankuna ko wasu abubuwa da ake amfani da shi na mata da waye da sauransu kaga an ce duk da wannan da fatan kaza ake da fatan kaza ake to duk sai aka hana ku ranga ba hatsu kuma ana kuku gaba ka baya amma idan mun dauki cewa hadisin magana mafi inganci shine wato wannan dubi faqat tahur wannan tahara ce shar'iyya ake magana saboda kamar nan magana ta fi karfi akan magana da take tafsiri tsakanin ya bisat da kai ya bisat mutukar an riga an jeme ta an gyara ta an sa mata komi tuku shikenan wannan ta riga ta dawo wato asalin dokar na tsarkinta wa azamul maita wa qaranuha najis yace kuma wato kashi na dabba wata take matacciya da kuma kahwanta duka wannan najasa ne wannan dai ya ƙara ga maka abin da faɗa maka a baya ne kuma na riga na faɗa muku akwai maganganun malamai kan wannan kan ire-iren waɗannan masayi din sai a je a ƙara wasa'awa tunda dai an haska yanayin lokaci kuma na tabbatar ana zazzar ido kamar lokaci yayi so insha Allah za mu za mu tsawaita za mu dakata a nan idan muka zo wata mai zuwa sai mu shiga babu ta yammum insha Allah ta'ala abinda muka tada Allah ya ba mu lada abinda muka kusa da sallah ya fi mana sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahabati ajma'in masha Allah na'am na'am na'am na'am a wannan a likitance ko a shari'a eh sannan kuma su da suke binciken wasu scientists ne amma musulmai ne na'am suna da alaƙa da addinin musulunci na'am sai suka ce shi yanzu misali raƙumi ta kuma yanzu saboda Allah kwana uku ya masa yawa eh, sai ya fara sai ya kwana arba'in saboda shi ya ɗan tara abubuwa a jikinsa ko eh eh, na gane gano sai sun yi kwana talatin ta jikinsa kwana arba'in.
eh, su kuma awaki da eh, wata cewa da tumaki Eh.
kwana bakwai kwana bakwai kajifa Kuma kwana uku, kwana uku.
kwana uku eh su kuma kifaye kwana uku zuwa kwana goma Eh.
Kwana inda canza ruwan.
ya dinga yayi na gane tabarakallahu fikum jazakumullahu khairan insha Allah yau dai ai ba gaji ba Eh, na fahimci aka zo ana yin ana yin talqin haka a ta eh, insha Allah eh, sai mu dinga yin shi a farko in muka zo kuma sai a sai a wannan insha Allah na'am maganar ritani din mai ran ni kaɗan ne koya abin na tafa tafawa eh, ma'fun anhu eh ai shi da suka ce yu'fa an qalilihi eh amma in yayi da yawa eh, to amma kuma kaga dan mushahid kaga wasu ricin malamai suna da sabani ma inda su Umar da Khattab da aka kashe su da aka aka ga da jini ai a jikin su eh duk da ba ya iya ci gaba da jami'in bane amma in ta ba ya ci gaba da jami'in zai sai a hana shi kaga zai wuya a hana shi na Ah, kamar dangane da dan musulman din nan eh ah, kamar ah, irkun na'ar da suke faɗa na zai shiga cikin sa kamar ran da zuwa a cikin ah, Usman bin Abi al-As bin Umar Sawa eh Allahumma inna a'udhuka min sharri irkun na'ar eh wannan hadisi ne da'ifi eh hadisi ne da'ifi eh menene ma'anarsa ina ganin ko da kutuni ko da haƙi ne ke fitarwa eh Ah, abin nan ma Imam Nawawi ya kawo shi cikin Allah ta Eh, eh, ƙware ku.
Allah Na'am.
shi irkun ma'ana shi irkun na'ar din da ah, ya zo a hadisin Eh, ba ma'anarsa ne kamar dan musulman din nan ba
a a ka je duka ƙara binciko ma'anar inda wanda zai wani itashin ma'anar ba shi ne ba gaskiya na'am eh a, ba shi ne ma'anar ba amma wani wani ya duba mana eh assalamu alaikum eh to an sallar ta sai mu insha Allah to barakallahu fikum